بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masauraranmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan fassarar ma'anonin riyadu salihin idan ba manta ba muna nan muna bayani akan hadisai waɗanda suke nuna falalar zama da yunwa ga wanda ba shi da kuɗi da kuma falalar wanda Allah ya jarraba da rayuwa mai kunci idan ya haƙuri. Muna cikin karanta hadisan wannan babin ne sai lokaci ya halarsa. A yau insha Allah za mu tashi daga hadisin Abu Huraira bismillah malam.
قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa والذي لا إله إلا هو na rantse da wanda babu sarki sai shi إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع na kasance ina dogara da hanta ta a ƙasa saboda tsananin yunwa وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع na kasance kuma ina ɗaura dutse a cikina saboda yunwa
ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه
na taɓa zama wani lokaci a hanyarsu da suke fitowa daga ita
فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wajena sai ya yi murmushi lokacin da ya gani ya kuma gane cewa tabbas akwai abin da yake damuna
ثم قال أبا هر sannan ya ce ya kai baban mage
قلت لبيك يا رسول الله sai ya ce ina amsa kiranka ya manzan Allah قال الحق
sai ya ce taho mu tafi ومضى فاتبعته
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya sai na fi shi فدخل فاستأذن فأذن لي sai ya shiga ya nemi izini sai aka yi min izini
فدخل فوجد, فوجد لبنا في قدح sai ya samu wani nono a cikin ah, wani ah, kamar wani akushi ko kuma wani tirai wani dai abu da ake zuba nono a ciki
فقال من, من أين هذا اللبن sai ya ce daga ina wannan nonon
قالوا أهداه لك فلان أو فلانة sai aka ce wane ne ko kuma wance ce ta kawo maka wannan nonon قال أبا هر sai ya ce ya kai baban mage قلت لبيك يا رسول الله sai na ce ina amsa kiranka ya manzan Allah قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي ya ce maza ka je ka kira min ahalus sufa wasu talakawa ne waɗanda suke zaune a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam قال وأهل الصفة أضياف الإسلام abu huraira yake cewa ahalus sufa baƙi ne na musulunci
لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد ba su da wasu iyalai ko kuma wata dukiya ba su kuma da kowa
وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan aka kawo masa sadaka sai ya aika ta zuwa gare su ba tare da ya ci komai a ciki ba وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها
Na'am. idan kuma aka kawo masa kyauta to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika ta zuwa gare su ya ci wani abu daga ciki
فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها
lokacin da ya ce min na je na kira su sai na ji ban ji daɗi ba sai nake cewa yanzu wannan nonon ne zai yi ga ahal suffa ai ni ne na fi cancanta na sha wannan domin na samu ƙarfi
فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد lokacin da فأتيتهم suka zo sai ya umarce ni ya ce na ba su gashi kuma ina tunanin da kyar wannan nonon ma zai iso gare ni tunda an fara da su sai dai babu makawa dole a yi biyayya ga Allah da manzansa da haka sai na je na kira su فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت da suka shigo suka nemi izini sai suka zauna قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله sai ce ya kai baban mage sai na ce ina amsa kiranka ya manzan Allah قال خذ فأعطهم sai ce ɗauki ka babba su su sha فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم yake cewa sai na dinga bin su ina babba su suna sha har sai da kowa daga cikin su ya ƙoshi sannan na bawa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kowa ya ƙoshi فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauki wannan tirai ɗin wanda yake a cikinsa akwai nono sai ya ɗora shi a hannunsa sai yake cewa sai ya kalle ni ya yi murmushi sannan ya ce ya kai a bahir sai nake cewa ina amsa kiranka ya manzan Allah sai ce yanzu daga ni sai kai ya rage
قلت صدقت يا رسول الله sai ya ce eh kai gaskiya ya manzan Allah قال اقعد فاشرب فقعدت فشربت فقال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا
yake cewa bayan nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min zauna ka sha yace sai na zauna na sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga ce min sha har dai na ce masa na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba ni da wani guri da zan iya sa wani abu a cikin cikina
قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضل yace sai na bashi ragowar tirai ɗin sai ya gode wa Allah ya yi bismillah sannan ya sha ragowar رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito
وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira Allah ya ƙara yarda a gare shi yana cewa
لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي
yake cewa na ganni wani lokacin na kan faɗi tsakanin mumbarin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ɗakin na na Aisha a sume
فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون ما بي من جنون وما بي إلا الجوع
idan wani ya zo sai ya ɗora kafarsa a kan wuyana ya dinga tunanin ni mahaukaci ne alhalin ba wani hauka da yake tare da ni kawai tsananin yunwa ne رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karbo daga aisha allah ya yarda da ita tana cewa
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu silkensa na yaƙi yana jingina a wajen wani bayahude saboda sa'i talatin na sha'ir da ya ansa a wajen shi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أنس رضي الله عنه قال an karbo daga anas dan malik allah ya yarda da shi yana cewa رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير
annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina da silkensa na yaƙi saboda sha'ir
ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سمخة
na taɓa zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da wata waina ko kuma buredi wanda aka yi shi da sha'ir da kuma wani kitse wanda ya fara lallacewa
ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد إلا صاء ولا أمسى na ji shi yana cewa mutanen gidan annabi muhammad ba su da komai yau illa kawai sa'i guda ɗaya وإنهم لتسعة أبيات anas yake cewa kuma gidaje ne guda tara ma'ana na sosar yana da mata guda tara amma dukkansu gaba ɗaya a wannan yinin abin da suka mallaka kawai sa'i ɗaya ne رواه البخاري kwari ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa
لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء na ga mutum saba'in daga cikin ahalus suffa ba wani mutum daga cikinsu wanda yake da cikakken mayafi sai dai ka ga kwarjalle ko kuma ka ga fargo قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته sun ɗaure wannan abin nan ɗin nasu wannan kwarjallen nasu ko kuma bargon nasu a wuyansu wani bargon za ka ga ya kai rabin ya kai rabin ƙauri wani kuma ya kai daidai idan sawu sai ka ga ya tattare ya riƙe da hannunsa saboda ka a ga al'aurarsa.
رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت An karɓo daga Aisha Allah ya yarda da ita tana cewa
كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف shimfidar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance daga fata wacce aka cike cikinta da yayi رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi dan umar allah ya yarda da shi yana cewa كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار
mun kasance muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum daga cikin mutanen madina ya zo فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري sai ya yi masa sallama bayan ya masa sallama sai shi mutumin madina ya juya zai tafi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخا الأنصار sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce masa ya kai dan uwan mutanen Madina ko kuma ya kai dan uwa mutumin Madina كيف أخي سعد بن عبادة ya labarin dan uwana ne sa'ad dan ubada فقال صالح sai ya ce a yana nan lafiya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce waye zai gaishe da shi daga cikin ku فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر sai muka tashi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam mu goma sha wani abu ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباق حتى جئناه ba takalmi a tare da mu ba kufi ba huluna ba riguna muka dinga tafiya a cikin waccan ƙasar ta gishiri har sai da muka je inda sa'ad bin ubada yake فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه mutanensa da suke tare da shi sai suka ɗan kauce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusance shi رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga imran dan husain daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم mafi alkhairun ku shine zamani na sannan wanda suke bin su sannan wanda suke bin su قال عمران فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة imran ya ce ban sani ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi hakan ne sau biyu ko sau uku mana ya faɗi zamanannuka biyu ne bayan shi ko zamani uku
ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون sannan bayan sa bayan waɗannan zamanunukan guda uku sai a samu wasu mutane waɗanda suke yin shaida amma ba a neman shaidarsu ويخونون ولا يس- ولا يؤتمنون suna yin ha'inci amma ba a aminta su
وينظرون ولا يوفون suna yin bakance ba sa cikawa ويظهر فيهم السمن kuma za ka ga teɓa ta bayyana gare su saboda irin yadda suke tsananin jin daɗi kuma ba sa gudun duniya متفق عليه ƙwari da musulmi suka rawaito وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu umama allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yana cewa يا ابن آدم ya kai ɗan adam إنك إن تبذل الفضل خير لك
ya kai ɗan adam idan ka ba da alkhairin da allah ya baka to shine ya fi maka وإن تمسكه شر لك in kuma ka riƙe to shine mafi sharri a gare ka ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول wala tulamu ala kafatin kuma ba za a zarge ka ba idan ka kame amma idan za ka ba da dukiya to ka dinga bayar da ita ga wanda kake ciyarwa mana abin da yake nufi da kamewa a nan gurin shine idan misali allah maɗaukakin sarki ya sa dukiyarka gaba ɗaya ta zama gwargwadon iya yadda za ka kame daga roƙon mutane ne mana baka da dukiya mai yawa kawai dukiyarka ba ta wuce iya gwargwadon abin da za a ci ba na'am
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح turmuzi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma ingantacce
وعن عبد الله بن محصن الأنصاري الخ- الخطمي رضي الله عنه قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول kai الله kuskure ne fa hadisi wa an ubaidillahi
وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال
an karɓo daga ubaidillahi bin ihsan al-ansari al-khatmi Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها duk mutumin da ya waye gari a cikinku duk mutumin da ya waye gari a cikinku ya zama amintacce a karan kansa mana ba shi da wani matsala ta tsaro da sauransu yana cikin lafiya a jikinsa yana da abincin da zai ci a ranar to kamar an ba shi duniya ne gaba ɗayanta
رواه الترمذي وقال حديث حسن turmuzi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما an karbo daga abdullahi dan amur bin al-as Allah ya yarda da shi yana cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه duk mutumin da ya musulunta kuma arzikinsa ya zama ah, hannu baka hannu ƙwarya kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dangana da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi to tabbas wannan ya samu babban rau ana duk mutumin da ya musulunta kuma arzikinsa ya zama hannu baka hannu ƙwarya mana baya ajiye abincin gobe kuma Allah ya ba shi dangana to tabbas ya samu babban rau
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه
an karɓo daga abi muhammad fadalata bin ubaid al-ansari allah ya yarda da shi yana cewa
سمعت رسول الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ya ji manzo allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا
aljanna ta tabbata ga wanda aka shiryar da shi zuwa musulunci kuma rayuwarsa ta zama hannu baka hannu ƙwarya kuma ya dangana
رواه الترمذي وقال حديث صحيح turmuzi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne ingantacce
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi dan abbasin allah ya ƙara masa yarda yana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء manzo allah tsira da aminci allah su tabbata gare shi ya kasance yana rayuwa wasu darare a jere a cikinsa yana cikin yunwa shi da iyalansa ba sa samun abincin dare mafiya yawancin abincin annabi sallallahu alaihi da iyalansa ya kasance wainar sha'ir وكان أكثر خبزهم خبز الشعير رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح turmuzi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma ingantacce
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه an karɓo daga fabara ɗan ubaid allah ya yarda da shi yana cewa
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة
annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi sallah da mutane wasu daga cikinsu sukan faɗi ƙasa ana cikin sallah saboda yunwa
وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين waɗanda suke faɗi wannan su ne ake kira ashabu suffa har wasu larabawan ƙauye sukan ce waɗannan mahaukata ne
فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya gama sallah yakan juya zuwa gare su sai ya ce
لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة ya ce wallahi inda kun san abin da kuke da shi a wajen Allah to da kun yi fatan ku ƙara talauci da kuma buƙata رواه الترمذي وقال حديث صحيح turmuzi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne ingantacce
وعن أبي كريمة المقداد بن معدي يكرب رضي الله عنه قال an karɓo daga abi karima al-miqdad bin ma'di karib yake cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ما ملأ, ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن
mutum bai taɓa cika wani masaki mafi sharri fiye da cikinsa ba بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه ya ishi ɗan adam ɗan laumomi waɗanda za su tsayar da tsatsansa
فإن كان لا محالة in ya zama ba makawa sai ya ci da yawa فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ya kasa cikinsa kashi uku ɗaya saboda ya barwa abinci ɗaya ya barwa abin sha ɗayan kuma su sai ya barwa numfashi رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح turmuzi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma ingantacce
وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال an karɓo daga abu umama iyas bin sa'alaba al-ansari Allah ya ƙara masa yarda yana cewa ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا wani lokaci sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun ambaci duniya a gabansa
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون sai manzo Allah tsira da min Allah su tabbata a gare shi ya ce ba za ku saurara ba ba za ku saurara ba ku ji إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rashin shiga mai kyau saboda talauci na daga cikin imani رواه أبو داود abu dawud ne ya rawaito وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال an karbo daga abu abdullah jabir bin abdullah allah yarda da shi yana cewa بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa aika mu wani ɗan ƙaramin yaƙi kuma ya sanya mana abu ubaida ya zama shugabanmu نتلقى عيرا لقريش saboda mu tare wani ayari na ƙurashawa وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره ya ba mu guzurin wata 'yar jaka ta dabino ba mu da wani abu sai shi فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة abu ubaida ya kasance yana ba mu dabino ɗaiɗai فقيل كيف كنتم تصنعون بها sai aka tambayi jabir aka ce ya kuke yi da ita to قال نمصها كما يمص الصبي yake cewa muna tsotsanta ne kamar yadda ƙaramin yaro yake tsotso ثم نشرب عليها من الماء sannan mu ɗora ruwa a kai فتكفينا يومنا إلى الليل sai ta ishe mu har zuwa dare وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله mun kasance muna dukan ganyen bishiya da sandunan mu idan muka kakkaɓo ganyen bishiyar sai mu zuba mai ruwa sai mu cinye وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثير الضخم mun juya mun je gefen kogi sai aka ɗago mana wani abu a gefen kogi kamar irin tarin yashi ne yawa muka ga wani abu mai yawan gaske daga kogi kai ka ce irin tarin yashi ne wanda ake ɗebowa daga kogi فأتيناه فإذا هي دابة تدعى الأنبر muna zuwa sai muka samu ashe wata dabba ce wacce ake kiranta ambar فقال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا sai abu ubaida yake cewa ka wannan fa mushe ce sannan kuma sai ya ce ka ai kuma mu manzannin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam gashi kuma mun fito ne saboda yakin ɗaukar kalmar Allah dan haka tunda kuna cikin tsananin bukata kawai ku ci فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا yake cewa sai da muka yi wata guda muna cin wannan dabbar mai suna ambar tare da cewa mu ɗari uku ne har sai da muka yi ƙiba muka yi tiɓa ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقطع منه السدر كالثور أو كقدر الثور
yake cewa sai da na ganmu muna kwarfatar mai daga cikin kwarmin idansa kuma muna yayyankar nama daga jikin shi kamar girman sa
ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه
abu ubaida sai da ya ɗauki mutum goma sha uku daga cikinmu ya saka su a cikin kwarmin idan wannan dabba mai suna amba
وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها
yake cewa sannan kuma ya ɗauki wani dantse daga cikin damatsan ita wannan dabbar mai suna ambar ya tsayar da ita aka samu wani raƙumi daga cikin raƙuman da suka fi kowanne girma a tare da mu ya wuce ta ƙarƙashin wannan dantsen وتزودنا من لحمه وشائقا muka ɗauki guzurin naman da ya fara bushewa daga naman shi فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له lokacin da muka iso madina sai muka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam muka ba shi labarin abin da ya faru فقال هو رزق أخرجه الله لكم sai ce ai wannan wani arziki ne da Allah ya koro muku فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون ya ce akwai wani abu da ya ragu ne daga cikin namansa ku ba mu mu ma mu ci فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله sai muka aika wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wani abu daga ciki saboda ya ci رواه مسلم muslim ne ya rawaito masauraran mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan insha Allah ta'ala za mu ci gaba a wasu darasan da za su zo nan gaba kafin wannan lokaci nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh